الحيوان والزرع فقد قال سبحانه في محكم تنزيله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي وإننا اليوم نعيش جدبا وقحطا تأخر المطر ويبست الأرض وعطشت الأنعام وهذا ابتلاء من الله عز وجل ليختبر صبرنا وليردنا إليه سبحانه قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أمة الإسلام أما تعلمون أن القهط والجدب سنة الله سنة من سنن الله عز وجل في الأمم ليختبر صبرهم ويردهم إليه سبحانه وهذا أشهر القصص وهذه أشهر, وهذه أشهر القصص التي أصابت الأمم القادرة الأولى الأول قهط قوم يوسف عليه الصلاة والسلام جاء في سورة يوسف أن الملك رأى رؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف الآية ففسرها يوسف عليه الصلاة والسلام تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أيها الناس جلب قوم شعيب كذب قوم شعيب نبيهم وبخسوا الميزان فأخذهم الله بثلاثة أشياء أرسل الله عليهم حرا شديدا وقهطا ثم أظلتهم سحابة فظنوا المطر فلما دخلوا تحتها نزل عليهم العذاب فيا سبحان الله قال الله تعالى حكاية عن ذلك فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم أيها الناس الدرس مما يؤخذ من هذا القهط قد يكون مقدمة لعذاب إذا لم يتب الناس الثالثة أيها الناس قهط مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى قريش لنبي الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشدد وطعتك على مدرى اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف الحديث فأصابهم قحط شديد حتى أكلوا العظام والجلود وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى دخانا فيا سبحان الله فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون قال أبو سفيان يا محمد إنك تأمر بالصلة الأرهام وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله لهم ومما يؤخذ من هذه القصة حتى يوخص أن الأعداء إذا مسهم الدر يرجعون إلى الله فاعلموا أيها الناس حتى العلماء العلماء قد قالت العلماء والرحمة سابقة الغضب أيها الناس وهناك قصة أخرى قصة, قصة بني إسرائيل الذين قهدوا نعم وشدت عليهم القهط واشتدت عليهم العطش فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام يستسقون فخرجوا حال كونهم أكثر من سبعمائة ألف من بني إسرائيل فلما صلوا وتضروا أمام الله عز وجل أوهى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام منعتم منعتكم منعت عليكم المطر بسبب رجل واحد من قوم فأمره يا موسى أن يخرج من بين أظهركم سوف أنزل عليكم المطر فنادى موسى بين الناس فلما سمع الرجل بكى وتضرى أمام الله سرا وتاب بينه وبين الله عز وجل نعم ثم تاب الله عليه فما زالوا هناك حتى نزل بهم حتى نزل عليهم رحمة الله من المطر ثم ادهش موسى وتحير فكر ساجدا فقال يا رب منعتنا المطر ولم نر أي شخص خرج من بين أظهرنا فقال الله عز وجل منعتك المطر برجل ثم أنزلتك المطر برجل أيضا بنفس الرجل أيها الناس الدرس ذنب واحد قد يمنع المطر عن أمة وتوبة واحد قد تنزل قد تنزل قد تنزل الرحمة على أمة أمة الإسلام اعلموا أن هناك قصة أخرى التي قد رويت في كتب التفاسير أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابتهم جائحة فهزلوا لأجله فخرجت عليهم أعرابية عجوزا فقالت لهم ما لي أراكم قد نكست رؤوسكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم وضاقت صدوركم هو ربنا والعالم بنا ورزقنا عليه يأتينا به حيث شاء ثم أنشأت تقول لو كان في صخرة في البحر لو كان في صخرة في البحر راسية سما ململمة ملسا نواحيها رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوه خط لها إن لم تنله وإلا سوف يأتيها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية قر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء أمة الإسلام كما رأينا أنبتا أولا وتسافيا تونا كتبا تونا رانا ina mai gabatar da cewar godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala dukkan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman agajinsa muna neman gafararsa game da abin da muka aikata na sharrin kawunan mu da zunubai da muka aikata ya Allah ina mai saidawa babu abin bauta da cancanta a cikin ibada face Allah subhanahu wata'ala bai da abin tarayya cikin cikin ibadarsa ina saidawa lallai manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bawan Allah ne dan aicen Allah ne na ambata a kutuba ya ku taron muminai ku ji tsoron Allah matakar jin tsoronsa ku tabbata karka kuskura ka mutu face kana cikin musulunci shine wala ta mutu na ilawa antu muslimun kar ku kuskura bayan Allah ku zan ku mutu face kuna karkashin tutar la ilaha illallah bayan haka inuwa musulmai lalle daga cikin manyan ni'imomin ubangiji na ambata manya manyan ni'imomi gabayi a duniya akwai ruwa ruwa shine rayuwar al'umma ruwa shine rayuwar ƙasa ita ce rayuwar ɗan adam rayuwar dabba rayuwar mutum rayuwar tsirrai hatta na Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin littafinsa mai tsarki a cikin suratul anbiya yana cewa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin ay waja'alna kulla shay'in waja'alna kulla shay'in hayyin minal ma' lalle inji Allah mun sanya kowane abu mai rai dukkanin wani abu mai rai mun sanya shi daga ɗigo da sinadari na ruwa wannan zance ne na Allah subhanahu wata'ala da ƙarfe da dutse da mutum da dabba da ƙasa da sama da duk abin da ɗan adam zai tuna Allah ya sanya sinadarin ruwa a cikinsa ubangiji shi ya halittarsa ya san al'umma ba ta rayuwa sai da ruwa lallai ku sani bayan Allah lallai muna rayuwa a yau cikin fari da bushewar ruwa da jinkirin saukar ruwa da bushewar ƙasa da ishirwa ta dabbobi hatta na al'umma wannan ba komai bane face jarrabawa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake jarraban bayi ya yi haka ne ya gwada haƙurinmu ya yi haka ne ya ga mai kafirce masa ya yi haka ne ya ga mai komawa gare shi ya yi haka ne ya ga mai yawan tuba ya yi haka ne izina domin ɗan adam ya koma la'allallahu ubangiji ya yafe maka ya maka rahama na'am bayan Allah na ambata Allah ya yi haka ne don ya jarrabe mu waye zai koma zuwa gare shi ya ambata a alƙur'ani cewar lallai zahar alfasadu fil bari wal bahar alfasadu fil bari wal bahar zahara lallai fasadi barna in an ce barna daga cikin mafasara alqur'ani akwai wanda suka ce ba ana nufin zunubin dan adam ba alfasadu huna bi ma'ana fasadi da ake nufi a wannan aya inji malaman tafsir wasu daga cikin su kuma fassara ta fi zama daidai da wannan aya abinda Allah ke nufi da fasadi tawayewar albarkar rayuwa tawayewar tattalin arziki rushewar albarkar 'ya'yan itace lalacewar kudade da rashin albarkarsu da tawayewarsu da zunzurutun bala'i kala-kala a cikin ruwa bala'i akan tudu bala'i rashin zan lafiya bala'i dukkanin waɗannan Allah ce shine wahara shine wanda ya bayyana a kan tudu da cikin ruwa na'am Allah ya bayyana wannan ne zaharul fasadu fil bari wal bahr na'am bima kasabat aidin nas ai bima aidin nasi kasabat Allah ya haka ne saboda ababen da hannayen al'umma suka aikata bi ma'ana Allah ya hana ku samu dan itace isasshe da kuka sani kuna samu ada da in ka fita bayan filin jirgi muna yara kanana anan zamu yi tsada anan zamu ci taura ga kanya kata kata ga aduwa a bar zubarwa ga dinya a bar tsiba la ilaha illallah a yau in ka tafi kilomita ɗari. a cikin jejikan mu baka iya samun waɗannan ababe a cikin sauƙi wallahu ta'ala alam bisawa zahar al-fasadu fil barri wa bahr bima kasabat aydin nas Allah yayi haka ne saboda ababen da muke aikatawa aw bima amilna min al-ma'asi saboda abin da muke aikatawa na fito na fito da Allah da sako da balahira da zunzurutun rashin mutunci a shari'ar Allah Allah ya bayyana mana wannan ne li yuziqahum ba'd alladhi amilu yayi haka ne ga lamu ta'lil limaza ya rabb me yasa muke cikin bala'i me yasa muke cikin tashin hankali sai yace nam yayi haka ne li yuziqahum ay li yuziqan nas ba'd allazi kanu ya'maluna min as-sayyi'a Allah yayi haka ne dan ya dandana mana mu ji a harce mu ji a fata mu ji a kwakwalwa zuciya ta ansa gashin jikinka ya gane nam abincin da kake ci ya gane tattalin arzikinka ya gane ofis ɗinka ya gane duk abin da ka sani na rayuwarka sai ya gane Allah ya ɗanɗana ma azaba me yasa sai ce la Allah akwai yiwuwar ba mamaki idan suka sha azaba ta yarji'una ilayya wa yatubuna ilayya wa yanubuna ilayya na'am za su iya komawa gare ni za su iya dawa gare ni za su tuba zuwa gare ni za su kaskantar da kai a fada ta in yafe musu in kara musu arziki bayan Allah mu sani lallai ya tabbata a tarihi a yaushe malamai musani na ambata yana daga cikin na ce amma ta alamun annal qahata wa jarba sunnatun min sunnillahi azza wa jal ala ala fil umam ba ku sani bane al'umma hana ruwan sha tauye abinci saka yunwa rasan darajar arziki da kuɗi da kuke samu da lalacewa tattalin arzikinku ba ku sani ba ne sunnar Allah ne hanyar Allah ce wato mizanin Allah ne na gwada bayi wanda ubangijin ya yi haka ne a cikin al'ummomi da suka gabata ba kuma da na farko ba ya yi haka ne liyahtabira sabarahum Allah ya haka don ya jarraba haƙurin al'umma waya rudduhum ilaihi subhana dan kaunar da Allah yake muku sai ya dawo dan ku dawo izuwa gare shi yana kaurar ku na'am قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم sai ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ubangiji ya ce ya koda kai azdarbabiya kuka wuce gona da iri kuka aikata zunubai kuka yi aika aika na zunubai irin nawa irin naka irin nasa irin nata Allah ce na buɗe muku kofa kada ku yanke tsammani daga rahamata kada ku tsammani bana iya yi na halicci al'umma su saba min in buɗe ƙofar tuba su tuba in yafe musu na musu azaba in suka dawo in goge musu Allah baya riko Allah ba mutum ba tsarki ya tabbata gare ka subhana ubangiji sai yake gaya mana yayi haka ne dan mu dawo zuwa gare shi malamai suka ce akwai shahararrun kissosi al'amura da suka faru da gaske a cikin shashin duniya wanda suka shafi al'ummomi algabira wanda suka shuɗe gabanin mu na'am ba mu bane farkon al'umma a ban kasa ba in ka kalli kanka ka kalli mahaifinka ka kalli al'ummar da suka ka kalli duniyar nan da kyau za ka gane wasu sun rayu da arziki kafin ka da talauci kafin ka da zuzurutun izza kafin ka da kyawu kafin ka da ƙarfin izza na mulki kafin kai la ilaha illallah fa ainahum ul'an sun zama tarihi shine albangiji yake ba mu wannan tarihi dan mu rayu yace qatu qaumi nuh qaumi yusuf alaihi salatu wassalam annabin Allah yana raye yafi kowa tsarki Allah ya jarrabe al'ummarsa yana cikinsu, Allah ya jarrabe su da zuzurutun fari, da bushewar ƙasa, da lalacewar ɗan abincin ci, da yunwa, har sai da bala'i ya kai bala'i, sarki ya mafarki, saboda Allah na so shirye da shi, sarki ya mafarki, yake gaya annabi Yusufa, na ga wato shanu guda bakwai ramammu, wato ƙosassu, simanin, ya kunna saba wato saba'un ijafun ai saba'un ijafun ya'kuluhunna wasu ramammu suna cin wasu wato kosassu me yake faruwa ne aka rasa mai fassara sai annabi annabi wato ayyusuf alaihi salatu wassalam ya fassara da cewar za a yi fari Allah ya sanar da kai albarka ina cikin ku za a muku fari za a muku shekara bakwai ana zuzutun fari gabanin fari zai rota muku da arziki za ku ci ku bishasha ina horonku shekara bakon farko ku tanada abinci ku bashi a zangarniyarsa kar ku taba ku ci ku tanada kar a almubazaranci kal ai almubazaranci bayin Allah ina wani me yake faruwa akan mu ne shekarar da ta gabata an yi abincin an samu jarrabawa kuma an samu abinci Allah ya kawo sauki abincin har yanzu baka iya kallon mutum ka gan shi a rame ka gan shi kamar horo ka gan shi cikin yunwa an zan lokacin da mutum da naira dubu ɗaya da ɗari biyar zai iya cin abinci a yanzu da shi da iyalansa wallahu ta'ala alam bisuwa dubu biyu a ɗaura tuwo a ci har a ci ɗumame an zo lokacin da naira dubu biyar dubu goma ita ce abincin da za ka iya ci maimakon naira dubu biyu yanzu allah amma al'umma sai muka yi almubazaranci me muka yi almubazaranci ba da abincin ba da kalmomin Allah na tauhidi ana cewa abinci ya ƙi daraja ni ba zan yi noma ba abin ya ci daraja ba zan ma shiga harkar noma ba me yasa burin su wai har addu'a suke yi har wasu tsinannu na kira su tsinannu saboda ba su da albarka sun cancanta da tsinuwar Allah da ta mala'iku ta kuma ta cancanta a musu sun ajiye wake sun ajiye shinkafa sun ajiye dawa sun ajiye sun tara sun tare da ana sayarwa in siyar siyar a yanzu zai ci riba na rantse da Allah ya mar kaɗan ya rena ribar so ke ninka ta kamar so goma wannan shine burinsa suke kaiwa malamai ai addu'a ai fasadi su barna su sa ai barna kun san dalilin su ribar su Allah ya yi fushi hana ruwa ai fari Allah ya tsine musu albarka wallahi ba su da bukatar addu'a shi yasa bayin Allah mana ya mana annabi Yusuf ya ce shekara bakwai ai tanadi shekara bakwai Allah zai kawo zunzurutun wato yalwa ta arziki wallahu ta'ala alam bisawab Allah ya yi musu wannan masifa sanadiyar annabi yana cikin su malamai kissa ta biyu akwai jadabu qaumi man shu'aib alaihi salatu wassalam an yi fari a lokacin annabi shu'aib alaihi salatu wassalam me suka yi mutanen annabi shu'aib suka kareta shi suka kareta annabin su suka tauye mizani irin aiki da muke a yau na'am Allah sai kama su da fari da tsananin rana da fari mummunan fari kai har mutane suka iya daga kayi ya kalli girgije a cikin sararin samaniya ya dauka wato suka dauki Allah ka musu girgije na'am فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا ماذا عارض ممطرنا الله بل هو مست- ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمن ربها فأصبحوا ماذا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين لا إله إلا الله وبنجي يبام الأباري الله يكاو مس جرجي سكي بشاشة سير سكي شكرا بقي باب الواح ranar da annabi shu'aibu sun kare ta shi sun ce ƙarya ne ba Allah ne ba normal nature ce wato condition ne structure ce irin yadda wasu yanzu suke ganin cewar wai za a yi fari wai ka ji wai za a yi fari wai ya gaya wa Allah ilimin Allah za a yi fari ilimi gaskiya ne amma shiga hurumin Allah kuma kafirci ilimi gaskiya ne amma shiga hurumin Allah ƙarya ne ubangiji ya gaya mana a wannan mutane lokacin da ra'ahu aridan suka ga girgije me za a ɗauka suka ce haza arzun mumtiruna sun saba suna da ilimi na taurari suka ce wani gizin wallahi zai ruwa Allah ce bal ni ne Allah girgizar azaba ce rihun ai azabun alimun fi harihun azaba ce mai rari wanda iska ce a cikinta lokacin da suka gani sai suka mai dakalu ta hata ta hata zindiha suka shiga ƙarƙashin inuwar girgizar za su huta saboda tsafin rana Allah ce sai muka halaka su iskar da ta zo ta tudammiru kulla shay'in bi amrin rabbiha tana halaka duk abin da ta haɗu da shi da umarnin ubangijinta ta yaga su ta keta su ta yayyanka su a farko layers uku ne inji malaman tafsir musamman imam ibn kasirin a cikin kisasul anbiya ya ambata da bai bai dace wani haya duka ya kawo layers uku bi ma'ana shimfiɗa uku ta iskar iskar da ba taɓa yin a duniya irin ta ba layer ta farko ƙarfin guguwa ta ta iska mai kamar reza da takobi a cikinta duk abin da ta haɗa shi sai ta yanka shi gunduwa gunduwa take kome shi saman iskar malamai suka ce wuta ce lokacin da aka yanka su gunduwa gunduwa Allah ya saukar da wuta ta kone su gaba ɗaya na'am sai ashes sai toka Allah ce a sama kuma ga ruwa sai muka koro ruwa kuma sai kwashe sai kai shi teku gaba ɗaya layura ba a kallon komai a cikin wannan alƙaryar illa masakinuhumu sai gurbin alamun they have once lived for a while sun taɓa rayuwa a gun kamar kamar akwai mutane a gun la ilaha illallah bayan Allah mu sani Allah zai mana azaba da wannan in ba mu koma mun sallama gare shi ba magana ta uku malamai suke cewa lalle akwai darasi mai girma a cikin wannan wallahu ta'ala alam bisawab daga ƙarshe bayan Allah na ambata akwai darasi a cikin wannan alƙatun kad yakunu muqaddimatan li azabin idza lam yutubin nasu lalle mu sani mu dauki darasi shi fili fari fari na rashin ruwa yakan kasance introduction gabatarwa ce ta azabar Allah in mutane ba su koma ba in ba tuba ba idan aka maka fari shine the list mafi karancin abin da Allah zai yi introduction gabatarwa za a halaka ka in baka tuba ba so abinda muka gani na fari na kwanakin nan wurin kwana ashirin ko talatin ba ruwa alama ce ta Allah ya yi nufin ya halakar da al'ummar sai ya jirkinta mana ko za mu tuba falamma raja'ana falamma anibna ilaihi subhana da muka koma zuwa gare shi muka dawo gare shi la Allah ya ɗanɗana mana samun ɗan ruwa na 'yan kwana ku biyu zuwa uku wallahi in uttum udna in kun koma sako zan dawo muku azaba babu da ya shafi Allah lalle mu tuba bayan Allah Allah na bukatar tubar mu alqahat kissa ta ƙarshe daga cikin kissoshi akwai wato wato qahatu wato makkata qahatu makkata fi zamanin nabi alaihi salatu wassalam akwai fari da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana raye Allah ya jarrabu mutanansa me suka yi lamma stadda aza quraishin lin nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da tsananin cutarwa tsananin cutarwa da gaba ta tsananta a manzon Allah ya rasa yadda zai sa kansa na'am sai ya daga hannu ya addu'a yana cewa Allahumma ya ubangiji ishdud wadan ataka ala mudarran ya Allah ka tsananta damka da kamu da takunka akan kabilar mutanen mudar me yasa Allahumma ij'al alaihim sinina ka sinina yusuf Allah ka sanya musu fari mummuna daidai da irin fari irin na lokacin annabi yusuf alaihi salatu wassalam bari ka ji lokacin da azaba ta musu azaba malamai suka cewa akalul izama wal juluda suka ci mutum ya je ya nemi kashi kashi na dabba ta mutu mushe babu komai a jikinta ya daka ya daka ya zama gari ya kwaba da ruwa ya ɗora a wuta ya ci kashi ya ci a cikinsa wai ya ƙoshi saboda tsoron yunwa la ilaha illallah wani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ayyuhan nas mu ji tsoron Allah falamma jawu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqun lokacin da suka gane suka tuba suka zo roƙon ruwa kafiran makka suka hadu suka taru suka ce ba mai yayewa wannan sai wanda ya azabar sai wanda ya roƙa wanda ya roƙi azabar shi kada zai sa ubangijinsa wato ya cire wannan azabar suka zo gaban manzon Allah suka ce masa ya manzon Allah Abu Sufyan shine shugaba shine mai magana shine speaker yace Muhammadu ya Muhammadu yace innaka ta'mur innaka amarta bisilatil arham ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai umarni a sare zumunta mu mutanen ka ne yunwa za ta kashe mu wa inna qaumaka qad halaku fada'ullaha lahum al'ummar ka Qurayshawa suna halaka kai kuma ka dan zumunci ne manzon Allah ka roƙa mana Allah yayi mana mana yayi addu'a aka sau ruwa atake ruwa mai yawa arziki ya dawo musu wannan bai sa sun tubo mutanen Makka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah mu sani darasi na ƙarshe da ake dauka anan hatta al'ada'u idza massahumud durr na'am yarji'una ila Allah azza wa jalla faz'in hatta abokan gabar Allah idan azaba ta shafe su komawa suke da tuba gaban Allah roƙan Allah suke tuba Allah ya yaye musu balle kai musulmi ba za ka iya takaita ka haƙura ba damuna ta ƙare in ya so kai saɓon ba ba za a haƙura a koma istighfar ba har damuna ta fita a sa wato a yi kara a ubangiji Allah mana kara a yi kara a Allah mana a yi kara a al'umma bayan Allah mu sani daga ƙarshe mutanen banu Isra'il a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam an yi fari shekara nawa shekara bakwai su ma ana fari babu abinci mutum dubu saba'in na banu isra'il suka fito a gurguje suka je da annabi musa aka roki allah suka kaskantar da kai a allah allah ya hana ruwa aka yi aka yi aka yi allah aw allahu ila musa alaihi salatu wassalam anna fikum rajul wa hunaka rajulun wato fikum allah ce akwai wani mutum a cikin ku mutumin banza ne shekara arba'in bai taɓa mun sujuda ba shekara arba'in ba kala saban da baya aikatawa ni Allah na yi fushi na'am ba zan ba da ruwa ba saboda shi shi kadai shi kadai Allah ce ba zan ba da ruwa ba Allah Musa ce ya rabu me zan yi yace kai shela yace murya ta ba ta isar ba yace kai da kai ka kira kawai ka kwalle kira mu ne kuma wato ba za mu isar maka Musa annabi Musa ya tashi ya hau kan drum ya kwalle kira ya bari Isra'il gashi gashi Allah ya ce akwai mutum a cikin mai fita in ya koma can filin ya koma gefe kowa ya gan shi Allah zai saukar da ruwa fabakal rajul mutumin ya sa kansa a riga ya sheka kuka ya tuba tsakanin shi da Allah na gefensa bai sani ba kafin ya gama rufe bakinsa Allah ya sauko ruwa mai yawa fata ajaba Musa Musa ya yi mamaki fata hayyar wata hisha ya rude ya ce ya Allah ka hana ruwa akan mutum ko bai fita ba kuma ya kai ruwan ya ce aini ne Allah Musa mutumin da na hana shi ruwan don ku yanzu dan shi ne yanzu ya zama waliyi na na ba shi ruwa kai ka ji Allah mutumin da laifi shi da shi ba ruwana da shi zan halaka mutum dubu saba'in ba damuwa ta bai don shi yanzu ya zama waliyi na na ba da ruwa don shi musa ba don ku ba a nan musa ya yi rude ya ce allah don allah farin ciki ya kama shi nuna min waye wannan waye wannan bawan na gaishe wata irin sallar da shi ya ce haba musa yanzu yana sabo na fice da shi shekara arba'in ban tona ramar asiri ba sai yanzu kai nuna mashi bayan na tuya tuba zama waliyi har Musa annabi Musa ya bar duniya bai iya kallon wani mutum bai san shi ba sai dai in Allah ya gada masa hada aljanna ya nuna shi bayan Allah mutu ba Allah zai ba mu ruwa Allah zai albarkace mu daga ƙarshe kissan nan me take nuna mana malamai suke cewa akwai darasi mai girma menene darasin suka ce wato zambu wahidun zambun wahidun zunubi kwaya daya yamna'ul matsara zunubi kwaya ɗaya na mutum kwaya ɗaya zai iya hana ruwan shekara guda sannan tautuba ta mutum kwaya ɗaya a cikin al'ummar najeriya gaba ɗaya a arewacin najeriya gaba ɗaya a yankin bauchi gaba ɗaya a yankin katagun gaba ɗaya zunubin kwaya ɗaya ba mamaki zunubi na ne ba mamaki naka ne kwaya ɗaya ba shi allah ya kalla sai hana ruwa gaba ɗaya amma tubar mutum ɗaya kuma sai Allah ya ba da ruwan da duk Najeriya za a sami shi wai mutum ɗaya ne ce astaghfirullah ba ka da lokacin tuba Allah ne bawan Allah lalle mu sani bayan Allah daga ƙarshe na ambata labarin wata mata wannan matar fari aka yi a lokacin larabawa iska ta cinye su ruwa aka yaye shi suka zo suna cin ƙasa saboda su rayu mutane suka bayan gari aka ci gaba da roƙon Allah ana roƙon Allah ya ce sama ba komai take ba sai ta ƙara washewa rana ta ƙara wata dattijuwa tana gidanta ta matsa ta biyo mutane da ta biyo mutane ta dara mutane ta shiga ta tsaya a gaban liman ta kalli mutane kowa wato wato naki suru'usahumu suka sunkuyar da kawunansu da suka sunkuyar da kawunansu kowa ya karaya yana tsammanin mutuwa ko za ta ta dauke shi wallahi bayan Allah matar sai ta waka ta larabci tace law kana fi sakhratin fil bahri rasiyatun samman mulimlimatin malsan nawahiha rizqun li nafsin ita ce fa'ila ran wani rai duk wata rai arzikin rai wanda Allah ya rubuta ta dan adam zai samu a ban kasa laukana fi sakaratin inda a cikin dutse yake samman dutsen kurman dutse mulimlimatin dutsen ya zan na'am mai santsi masan nawayiya gefen dutsen ya zama wato wani abin da ake nufi dai kawai kurman dutse gefen sai zama mai santsi ba iya hawa kurman dutse a ce arzikin dan adam yana cikinta wallahi lamfalakat wallahi sai dutsen ya dare hatta tu'addi ilaiha kullama fiha har sai dutsen ya baka arzikin da duka ke bukata saboda Allah rubuta shi aw kana bayna tibaqi sabi maslukuha ay aw law kana maslukuha bayna tibaqi sab idan da matakalar arzikin bawa yana cikin samman bakwai kai kana kasa baka da fukafiki baka da jirgi la sahalallahu fil marqa maraqiha Allah in ya kaddara arzikin ka ne sai ka taka ka je ka dauko shi wallahi sabarka bayin Allah daga ƙarshe wato mutuba mu ɗauki istighfari daga cikin masallacin nan ka'idar ka tafi kana me yi duk minti biyar kai ba mamaki iya nawa zunubin ne zai hana ruwan nan ko kuma iya naka mu koma izuwa ga Allah Allah zai bamu Allah ka ni'imta mu Allah karka jarrabe mu da fari Allah karka jarrabe mu da fari Allah ka jarrabe mu da yalwar arzikin da zamu iya gode maka qum ila salatikum yarhamukumullah Bismillah.